أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا ونبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين له بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara dawo da mu wata sabuwar shekara cikin watan Ramadana za mu ci gaba da tasirin da muka saba gabatarwa a wannan masallaci na Juma'a da ke ƙungiyar fada a yau ɗaya ga watan ramadana hijira ta ma'aiki a laifin salatu salamu shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in daga inda mai jan bakin mu da ja baki a wani daji na shekara da قال يا موسى إني استخدمتك على الناس برسالتي وبكلامي وخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين wannan ya biyo bayan dukkan abin da ya kasance ne daga baya annabi musa alaihi salatu wassalam ya ce yana so ya ga zatin allah subhanahu ta'ala bayan munajatin da ke gabatarwa tare da shi yake cewa rabbi arini anzu ilayka ubangiji shi ya ce mishi qala lan tarani ولكن انظر إلى الجبل استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أنا يا شيخ تبت إليك yana magana akan ƙarini an zu ilaika din sannan kuma da ya ce wa ana awwalul mu'minina yana magana ne a cikin lan tarani da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ma'ana ya sallamar wa Allah subhanahu wata'ala ya tuba daga ƙoƙarin ganin Allah ganin zakin Allah sannan ya sallamar wa Allah cewa eh ya amince Allah ba zai garu ba ko cewa ganin Allah subhanahu wata'ala ba makamin shi bane to sai Allah subhanahu wataala sai ya ce mishi ya Musa inni tafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami anan Allah subhanahu wataala yana so ya dawo da shi kan hanya hanya na madadi da kiya tare da zatin Allah subhanahu wataala ne shine yace in istafaituka ala nas kalima ta istafa yakan iya zuwa bayan kalima ta istifa'i ne akwai ikhtiyari daga nan sama da wannan sai istifa'i sama da wannan sai istifa'i ikhtiyari shine makamin hidaya makami na na wanda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin mu'minai yakan iya zaɓen wasu ya ba su wajitaka da ba su fifiya wannan ana ce mishi ikhtiyari ne ma'ana zaɓin Allah cikin bayansa zaɓi karo na farko a cikin su idan aka ƙara tantancewa aka ware kuma sai a fita wasu a ba su istifa'i domin haka ne za ku ga a ƙur'ani akan iya haɗa kalima ta nubuwa da kuma siddiqiyya a guda misali inda Allah subhanahu wataala yake cewa ومن يطيع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء هكذا زي واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا haka ga an hada nubuwa da kuma siddiqiyya kasancewa siddiqiyya din tana jin tana jin bayan matsayi na nubuwa ne sannan kuma istiba'i kuma cikin manzannin ne akan zaben wani ya zama jagoran wanda dukkan manzantan gaba daya a danka a hannunsa shine istiba'i wanda Allah yake cewa Allahu yashtabi ilayka man yasha'u yake cewa walakin nan ba hadisi da bin musulmi man ya sha wanda kuma an tabbatar da cewa matsayi na ishibai a cikin annabawa waɗanda suka same shi su biyar ne waɗanda aka fi sanin su da suna ulul azmi min ar-rusuli su ne suka samu matsayi na ishibai ishibai wanda kuma a cikin su din to sai Allah subhanahu ta'ala ya zaba musu jagora shine manzon Allah subhanahu ta'ala domin haka ne yake cewa Allahu yashtabi ilayhi man yasha'u bayan ya ce shara'a da kullu nabiyyi ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa wannan su ne ulul ajri min ar-rusul can gaba da wannan sai yace Allahu yashtabi ilayka man ilayhi man yasha'u wannan man din yana duba wayannan annabawa guda biyar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa ne sannan cikin su Allah ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa amma kana Allah yuzu ilakum ala al-ghayri walakin Allah yashtabi yuzu anan da rusulihi din ar-rusul anan ana nufin su annabawan guda biyar ne kamar ya ce min ulil azmi ne amma walakin Allah yashtabi min ulil azmi man yasha'u هو محمد صلى الله عليه وسلم cikin waɗannan annabawa su biyar zai duba wani wanda ya so shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai dauki ishibai mafi girma da tashi to wannan shine istifa'i kenan domin haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa wannan matsayi na istifa'i cikin halittu gaba daya banda mutane da mala'iku ba wani hadisin da yake samun sa ba a samu a cikin aljanu ko wasu hadisi ko ruhaniyuna ko a al'arwabul mujarrada ana samun su ne kawai a cikin mutane da mala'iku shi yasa yake cewa Allahu yastahi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas haka nan yake cewa inna Allah safa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala ibrahim ala al-alamin an ce da maryam an ba wa maryam istifa'i ne kasancewa ita tuni ta kai matsayi na annabta ba dan ba a samu annabawa a cikin mata ba ba dan ba a samu annabawa cikin mata ba tuni ita maryam ta kai matsayin annabta shi sa wasu malamai suka tafi akan nubuwarta shi sa Allah ya ce inna Allah safaki wa safaraki wa safaki ala nisa'il alamina saboda da yawa daga cikin siddiƙai abin da ya hana su zamo annabta annabta din wani abu ne daban walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi da kokari ne da ibada da ubudiyya da suluki da tsoron Allah wannan ne kadai annabta da yawancin siddiqai sun samu annabta domin haka ne ita siddiqiya ce bal masihu ibn maryama illa rasulun kad khalal min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulu al-ta'am to kasance wanda sujjiya tana dabta annabta ba dan ita mutum bace bace mata tinki an riga ya ambata annabta yasa Allah yake inna Allah safaki wa taharaki wa safaki ala nisa'il alamin su kuma mahaddatan Qur'ani kasancewar abin da suke dauke da cikin annabta ne shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake danganta musu da Isra'il mahaddacin Qur'ani ya ɗauki Qur'ani a kwakwalwarsa Qur'ani shine annabta Qur'ani shine risala kamar yadda zai zo mu bayani Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa fa in lam taf'al fa ma ballagta risalatahu a qira'ati ifradi ana nufin Qur'ani qur'ani ake nufi da asira'a ta iswadi wa gama ballata risala ta hudu saboda haka ne su mahaddasan qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ثم أورثنا الكتاب الذي نستقينا من إباد العدد على كل حال استفاء النباوة نكون إسامه دولا لكما suke hukuncin annabawa domin haka ne ake cewa duk mahaddacin qur'ani annabi ne su kutum annabi ne su kutum ne zaman kansa da zai kasance cikin wasu al'umma daban da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi ne akan Allah subhanahu wa ta'ala yake da annabi Musa in yastafaitu ta'ala nasi bi risalati anan wasu suka ce ala din bi ma'ana minni ai in istafaitu ka minan nasi anan annasi din kuma ana nufin siddiqai ne saboda kuma da yanzu muka yi bayani ana samun annabawa cikin siddiqai ne su annabawan kansu gabanin a yi musu wahayi siddiqai ne domin haka ake hada su innahu kana siddiqan nabiyyan din to saboda haka wasu suka ce ala din bi ma'ana min ai in istafaituka minan nasi minan nasi annas din kuma anan umumun umumun ne kuri da bil kusuku shi ne siddiqai kenan wasu kuma suka ce a'a ta'ajiya yake yi da ala zaka ce istafaitu zaka ce istafaitu ala nasi zaka ce ya zabe shi a larabci ko kuma kace in suna da yawa a cikin mutane ka zabe shi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake ta'ajiyan faddala da ala wa inni faddaltukum wa inni faddaltukum alal alamin yace wastafaki ala nisa'il alamin to saboda haka yayi tazmini ma'anan faddala sai aka sa mishi ala saboda haka ala yana nan a babin sa ba wai ala din ta zu'a ma'anar min bane shine inni stafaitu ala nasi bi risalati anan kamar yadda muka rigaya muka sani muna da ya ifafa waɗanda suka kasance gabanin hamzatu wasiri wanda hukuncin su na asali shine a musu sukuni a yi musu iskari yadda muke karantawa lissafaitu ka alan nasu wanda kuma ja'izi ne arabiyyatan wa qira'atan ja'izi ne ke musu fataha in yassafaitu ka alan nasu kamar yadda abu amrin da kasri yake karantawa haka nan ya laita ni takhattu ya laita ni yattakhattu sai kamar yadda muke karantawa a wasana'atu ka li nafsi yaz li nafsi yazhab anta ta fatahan wannan ya lif haka nan inna kauni yattakhadhu hadha alqur'ana maimakon inna kauni yattakhadhu hadha alqur'ana shi in nistafaituka ko kace in yastafaituka akwai a kira'a akwai a arabiyya in yastafin ka ala nasi bi risalati wa bi kalami anan abubuwa ne guda muhimmai na farko risala na farko mukalama shine kalam din cewa annabi Musa alaihi salatu wa salam Allah ya zaɓe shi cikin mutane sabu sai Allah ya zaɓe shi cikin tijjikai cikin tsinke ko mu ce Allah ya zaɓe shi cikin ulul azmi su min al kenan da wasu abubuwa guda biyu muhimmai risala ta musamman da kuma tattaunawa munajati magana da Allah gaba da gaba da abubuwa guda biyu domin haka ne jumhur suka karanta suka karanta in yistafai suka alannati bi risalati برسالات الجمع مثلا كرنتا كرنتاوا da risalat da jam'i kamar yadda al-Imam Shafi'i yake cewa wa jam'u risalati hamad usul cewa a usuluna da Ibn Amir Shali da kuma Abu Amr al-Basri waɗannan su biyar ne a cikin al-Qur'an su suke karantawa a yastafaituka ala nabi risalati wa kalami suke kawo da jami'i suka karanta da jami'i kenan ma'anar karantawa da jami'in nan yana ɗaukar wani da maza wajibi na farko
shi manzancin annabi Musa risalar annabi Musa alaihi salatu wassalam ba kamar risalar sauran mutane ba risalar sabin ta yi kama da risalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi kama ba wai kamar risalar manzo Allah bane domin da yawa daga cikin manzanni zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su manzanta a cikin dangantar da misali kuma ba a fare an ba wa wani da ba ba yawancin manzanni haka yawancin manzanni manzantar su ba ta da alaka da manzantar wani sabani annabi Musa alaihi salatu wasalam annabi Musa alaihi salatu wasalam manzantar sa tana da alaka da manzantar annabi Harun alaihi salatu wasalam هناك يجي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اجري واجري في امري واجري في امري لانه شيء كقنطر كبدور من زلزل ومن زلزل كفلا وعجزي هارون اخي كما يجي ارسل بمائي ارسل بمائي رجل ومائي رجل عن التشقيق ma'ana annabi haruna alaihi salatu wasalam ba manzon Allah ba ne ne zaman kansa an kwamfaro ko an gudu manzantar sa ne cikin manzantar annabi Musa alaihi salatu wasalam domin haka in aka duba manzantar annabi haruna alaihi salatu wasalam an kwamfaro ta a cikin manzantar annabi Musa alaihi salatu wasalam ya ci wannan manzanta annabi Musan a yankin Isa in yi tsafai ba da nasu bi sadati bi sadati wa bishani musamman ma idan aka duba da yawa daga cikin annabawan banu Isra'ila ba su da littafi mai zaman mai zaman kansa suna aiki ne da littafin da aka ba wa annabi Musa a yanzu za su kula ba taura kenan kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa يحكم بها النبيون الذين أسلموا عند الجهاد يجي الثورة عن نباوة وأن تكشف يشتم إسرائيل تو ذكى هنا عيش إلى الثورة معنى باب من إشهاد النبي باب من إشهاد من ذاك الثورة الثورة من ذاك الثورة والنبي موسى عليه السلام شيء من ذاك الثورة يجي عيش إذا أتى بالله kaga ra'ayin jankin wannan risala ne sannan idan aka kara duba kasancewa shi annabi Musa alaihi salatu wassalam yana da sakonni a gun Allah iri iri kala kala saukar da sauran kansu sako ne zaman kansa wa anzalna ilayka wa anzalna ilayka tawra saukar da taura din kansa sannan kuma kafin saukar da taura din an saukar miki da wasu takardu wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a kai am ladhi yuzakka asnasi Musa wa Ibrahim alladhi waffa yake to inna hadha la tusula fi Ibrahim wa Musa kuma su Musa ne wasu takardu ne kuma shirin ne na sahifa wasu takardu da ake rubuta ayoyin lauki ayoyi al-munazzara daga kuma Allah subhanahu wa ta'ala to kowace sahifa su waɗannan su su hafin ko su ce kowace sahifa tana zama misala ce su ne kamar kan to shi ne in yi tsafin su ta adannati jirisalati jirisalati da wannan jami'i kenan da ya zo kenan to saboda haka ne al'amarin da su yake cewa wasu suna iskali wannan kira'a cewa annabi Musa annabi ne suna shi shi kai shi to dan ne kuma za a karanta wannan kalma da dai in yadda kai ka adalci tsara shi a rubutun da ya kawo na tafiya ya ba wa wannan kira'a toki da kuma kariya shi ne wajen misala din hamadu amma da ya kawo a wani na abu abu da sirri dan da ya kawo duhurin wani na kusuruna da ibnu amir bishari din nan da waɗannan kalmomi guda biyu ya yi tauhidin kira'ar kuma ya ba wa kira'ar kariya cewa dan ne za a yi jinsin ta alhali annabi Musa ne da kula annabi ne baya daya banzo ne baya daya ma'anar hamadu hukumu hama ya hadisi ne kare hama ya hadisi na ya kare hukumu kuma asali jinsi ne na zakar amma ana abbarawa ana islatin hukumu zuwa ga gaggagagga manya-manyan malamai kamar da ake cewa rijal aka ce rijal a sanarsa to jinsi na rasu amma in aka ce rijal ana nufin gaggagaggan malamai ko shirye ko sarakuna waɗanda ake ji da su ko gwara ne to kamar wannan ne ya ce hamadu hamadu wannan jam'in wasu gaggagaggan malamai sun ba shi kariya sun ba shi kariya sun ba wa wannan jam'in kariya kariyar shi ne wanda ta kududu da muke bayani a ce a baya in ma ciro manzanta annabi haruna cikin manzantar sa a'a in ma annabawa da yawa cikin bani isra'ila suna aiki da asirra wa in ma kuma an aiko shi an aiko ne da daban-daban gabanin a aiko shi da saura wa imma al'adwa da za mu zo mu magana a kai alluna da aka bashi kowane allo guda ɗaya cikin allunan sada shi ne zaman kansa da waɗannan usuli da shi ne suka ba wa wannan shirki ɗin kariya shi ne suka kai su a gannati risalati wa kalami mu kai muka karanta da asali shi ne duba manzanta annabi Musa shi kadai shi ne bisalar kuma bisalani kamar yadda suke karantawa kira'a sanatu da kuma kira'a ta ibn kathir al-makki kenan to domin haka inda wannan kalma ta zo wajen ifradin wannan kalma da kuma canjin dole ne ka nemo wajen wannan ifradi dole ne ka nemo wajen wannan canji misalin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته او القراءه وما بلغت رسالتي او القراءه idan ka karanta da isra'i wa ana nufin qur'ani sakon Allah subhanahu wa ta'ala qur'ani wahayin qur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar maka wato inda zaka koye kalma da tamkar ka koye gaba ɗaya qur'ani gaba ɗaya manzanta ne shi ne kuma balanta risala in ka ce kuma balanta risala ki eh to a wannan lokaci sakonnin Allah duk manzantan manzanni gaba ɗaya an ciro su ne cikin manzantan manzan Allah a fara asali zuwa ko risala abu ne kwaya ce a ciye a dunkule guda ɗaya aka ɗauka aka ba wa manzan Allah in an rage mishi kwani sai a ba wa annabi aka ƙara rage kwani a ba wa annabi Musa wanda annabawa guda biyu su ne za ka ji Qur'ani yana magana suna da suna da ishara cewa annabtan su kwaya ɗaya misali su kwaya ɗaya tana madadin annabtu annabta da yawa ko manzanta da yawa shi ne su Ibrahima da Musa أم تكون البعض بما تكون موسى وإبراهيم الذي هو فائق تصور هذا da aka yi kayan rage shi bane aka ɗauka aka ba wa annabi Isa wanda annabi Isa ko da misalin sa kwaya kwaya kwaya ce ba cikin misalin annabi Musa da annabi Ibrahim ba amma yana da wasu kasa'i wanda da Allah wani nan kasa yi kudin ba za ka same su a shi annabi Musa kan tsaro annabi Ibrahim alaihi salam misali wannan annabi Musa bai rayu fil bana il a'la da gangan jikin sa annabi Ibrahim bai rayu fil bana il a'la cikin malakutu da gangan jikin sa jikin sa sai annabi Isa alaihi salam dan wannan za ka ga cewa waɗannan manzantan nan guda manzan da annabi Ibrahim bayan manzan da manzan Allah sai annabi Musa sai annabi Isa sai annabi wayannan su manzan da ne musamman wanda gabanin gabanin abin a rage fadi suka shaya misalin wannan shi idan ana raba abu sai kana cikin farko-farkon wanda aka bawa za ka samu da yawa wani zai shi a raba da ya a wannan mutane da kuma kuma an sa za su amira su hamsin ya ba shi ko ya ba shi ɗari a dawo ne ya samu dubu ashirin can can a samu riba dubu goma karshen wula a raba musu yana ɗari ɗari yana ɗari ɗari a cikin ne ɗaya kamar wannan ne domin haka ne manzancin annabi musa annabi ibrahim sai annabi musa sai annabi musa sai annabi musa nan daga nan ana rage kwanaki a bawa wannan ana rage kwanaki a bawa wannan to shi ne annaba manzanni gaba ɗaya suka tsaye abin da ake cikin misala ya kada sai misalan ta shi ne ta zama su annabta nan ma annabtan ana rage kwanaki annabtan wannan ba kamar na wannan ba na wannan ba kamar na wannan ba ana ana ana dare kuma ta kwanaki ana rarraba wa annabawa to sai ya kare sai ta juye zuwa ta koma su cikiya haka bibiyar ana rarraba ta ana rarraba ta ta koma wilaya ta koma kubaniya haka har za ka zo ka samu musulmi ordinary musulmi musulmi ordinary wanda asali abu fa kwaya ɗaya ce kwaya ɗaya ce ran kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annas samawati wal ardi kanat taratan fa fatahnahu kamar wannan ne yadda sammai bakwai da sassai bakwai abu guda ne ne aka yi lokaci guda ba ka ci wannan sama ne nan kasa ne nan kaza ne sannan aka tarwata su aka rarraba su sai aka samu sammai bakwai aka samu kuma sai bakwai sannan aka samu wa ma baina guda wannan shi ne inda lokacin da ake ce shi wa ma baina guda dinnan to kamar wannan ne to domin haka ne shi manzon manzon Allah da nubuwar da shi ne asali asali ba wani wanda za a ce shi ba sun ne ko da sun ne shi mallaka sannan aka rarrage kwaliki har suka zama to suka zama to a wakilan sa gaba daya domin haka ne dukkan manzanni dukkan annabawa al'umman manzan Allah ne sama shi ake ce mishi imamu al-anbiya ne ko sayyidu sabina ne shi ne duk wani annabi duk wani manzo yana cikin al'umma manzo Allah domin a yadda ne ake saukar da annabi da dan ke yadda practice annabawa al'umma manzo Allah ne annabi ne karshe manzo na karshe za a saukar da shi cikin wannan al'umma ya rayu dan ka yadda da wannan to shi ne in kai jan isa kuma ballar da risala shi kenan akwai wanda kuma ya zo cikin surat a cikin suratul al'ad inda Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa Allahu ta'ala mu'ayyisu yaj'alu risalat wannan ba Allahu a'lam mu'ayyisu yaj'al risalata qira'a ta ikrari wanda ha da karanta da kuma ibnu kathir risalat fardun yajma'u min 'indati فبدأ الإمام الشافعي فلا رسالات حيث أعلم الله الله أعلم حيث يجعل الله أعلم حيث يجعل رسالته والقراءة يا ابن كثير المكي رواية كتاب العام والأبوك رواية الشيبة تقول القراء تكرم تعجزا حيث يجعل رسالات ماذا ولن توجيه manzantar kanta da sauran makaman da suke da alaka da manzanta duka Allah ya san ina ya dace a sa ina ya dace a haji wanda shi to shi ne in yi da bai suka ala nasu risalati ko kashin risalati wa kalamin shi ne wani matsayi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabi ana ce mishi maqamul mukalama magana da Allah gaba da gaba amma magana da Allah gaba da gaba ba yana nufin ganin Allah gaba da gaba sai shi maganarsa zatsau zai yana da Allah wani yayi abu kadan ne annabi Musa ya kaza da kaza da kaza kaza shi kuma abu kadan ne ne ne kaza kaza kuma magana kun lokaci da za ka yi magana da abokinka zai ji zai fahimta amma baya ganin Allah wannan shi ne mukalama da ake magana da shi ba ganin Allah ba abu ne da bai shi shi sa ya roƙi ganin Allah da yana ganin Allah a lokacin da yake magana da shi ba zai kare yana arni an ce ba ba zai roƙa to shi ne wannan matsayin babban wanda a cikin annabawa gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah a kawai kuma ya yi magana ganin da magana sun maka saboda girman gurgurdan girman ruhaniyar misalar da Allah ya baka gurgurdan girman ruhaniyar mutumin da ya baka gurgurdan kashin da Allah zai ko ɗauke gida ko kuɗi tsakanin aka duba girman misala ta mutu Allah cewa asali ma misala ko mu duba abu ne shugar ce guda ɗaya na na aka rarraba wa aka ba wa wasu za ka gane cikin sauƙi cewa ganin Allah a kuma da Allah abu ne mai sauƙi magana da Allah a kuma halin da Allah abu ne mai sauƙi shi kuma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara wa kadhalika nuri Ibrahim malakut as-samawati wal ardh shi matsayinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke shi shi da bai shi bai gaba daya duk abin da yake da gurgurin abin da ake tsari babu su gaban malaku babu su gaban almalaku su gaban kamar yadda alghaibu gaban ashahada gaban jabaru gaban duk duniyoyi ne iri iri gaban شيء وكذلك الذري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموحدين عليه شيء كما الذي موسى عليه الصلاة والسلام إن يستطيعك على الناس برسالات أو برسالة وفي كلام domin haka ne aka maimaice a akasin aka maimaice ta domin a nuna cewa wannan maganar da ake magana din ake magana a kan da shi din ma kai shi bai gaza wa annan san ba hasanin annan san ba wannan maganar da shi kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa ma kana da tafsir an yukallimu Allah illa wahya aw bi wahya aw yusuda rasulan fayuhi kama hanyoyin magana da Allah subhanahu wa ta'ala a ciki akwai tsara a ciki akwai mutuwa da to shi ne ke insada ciwon fi kalami maganan da muke da ke tattaunawa da muke da ke ke dangada suna jaji to wani ifa'i ne wani makami ne wanda na baka bayan makami risala da manzanta da na baka wayannan abubuwa guda biyu din abubuwa ne muhimmai musamman risala taka musamman wannan mukalama da ta to ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala shi mukadama za ka ga cikin wasu bai sosai suna magana a kan mukadama mukadaman da suke magana cikin littattafansu ba suna nufin irin na da musa da salatu ba suna nufin wani bai mukadama irin ta annabi musa da salatu wasalam a cikin annabawa ma in ba annabi musa da manzo Allah ba kawo ne tare kawo ne tare ba wanda ya fita ya ji kalmar Allah jarin daga Allah zuwa zuwa jarin sai dai da wani domin haka ne ake aiko manzanni annabawa su zama su wasa su zama su wasuka amma jarin ba ka isa ba za ka narke ka zama babu kai din ne za ka zama su babu kai wai ba mutuwa za in ka mutu ai za a ga gobe kai babu haka saboda girman zama da saboda haka su suna magana ne mukalama an wara'in eh tattaunawa da Allah kamar irin tattaunawar da ake da kamar in kana tunani a zuciyar ka ai da ai kaza ai kaza ai ba ba wanda ya san da cewa kana magana da irin wannan shi suke nufi da karawa wanda suna samun ilimi na hakali na da tunani ta bangaren ta wata wannan bangaren tare da sanin cewa irin wannan mukalaman da ake magana a kai idan mutum bai kai matsayin na kusurciya ba ke lamu suna shigo da nasu a shi su shigo da nasu sai ka kasa kuma ce shin wannan nasu ne ko na Allah su zama da wannan bayani ne mai tsawon da za su same shi ne su zama da haka daban ne da wannan mukalama ko kalamun da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a kai domin haka ne yake cewa تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله هذا كان تقديم tsakanin manzanni ba za ta kowanne ya fito da kowanne ya fito ɗaya kai ko kowanne annabi kowanne annabi ɗaya ya kasancewa dukkan annabawa ba za ta dukkan su ɗaya ba kamar yadda ya fi shahara ake cewa kowa da kowa ma ɗaya ne shi tare da mutane ya kai yanzu da wanda ya haddace izu ɗaya da wanda ya haddace izu biyu zuwa amma ma ɗaya ne ta yaya kuma su kowa da kowa da mutum ɗaya wanne irin magana ne wannan na rashin hankali ba ta kun muradin ka kusur da ta bakara hannu ko isa ce kai ba ka ta ce ba kai da shi ne wani na hankali ne da kai akwai kuɗi akwai akwai akwai da kuma akwai Allah bai yi abu ya ce shi yasa yake minhum man sallama Allah ana yana nufin cikin manzannin akwai manzan da ba akwai manzan da ma yayi magana da Allah yana cikin akwai wasu manzanni ba su isa su tattauna da Allah su magana shi ne sai ce wa a kai na in saboda barin matsayi na shi wa an yi na wasu yi shi kuma annabi isa cikin abubuwan da shi kaɗan yake cikin annabawa shi da wannan annaban da sauran annabawa to shi ne mun ba shi wasu yi biyu da ba a gane su da sauran annabawa wa a kai na in saboda barin matsayi na shi sannan mu ayyadana mu mu ayyada shi tare da jibrilu suna tare ko ba ta zuwa da shi duk inda ka ga annabi isa in baka ga jibrilu ba ka tuhuri ba su yi da kai kai ne ba za ka gani ba saboda ba ka da ido gani amma ka sani yana tare da kaya ba ka wannan abu ne wanda annabawa da yawa ba su gane shi ba da shi kuma manzo Allah da ke ba a iya kiyaye shi mishi da matsayin sa ce kaza da kaza da kaza ka ba shi haka ce wa rafa ba a ba sun da shi haka yi ambatar sunan sa wa rafa ba a ba su ko kuma da cikin mun kuma yake mun kuma da cikin su kuwa Allah ya ɗauke musu darajoji marasa iyaka saboda shahada jam'ul mu'annas sani jam'ul mu'annas sani yawan sa ka gaya wa kowa a cikin na ya fi jam'ul mu'annas sani saboda menene saboda su mata suna haifa ba ni mutum yana haifa ne eh idan inda za ki an baka abu adadin jam'ul mu'annas sani kuma a baka abu adadin jam'ul mu'annas sani ka karbi adadin jam'ul mu'annas sani saboda haka yake wa rafa ba'dahum darajati ba ke iyakance a ce yayi magana da Allah an bayi mutum shi ko magana kare shi ya wuce haka shi darajojin sa ba za su yi hidaya ba ba za su yi jisawa ba to domin haka ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala yake ni ni ta kai shi ga Allah in ta da su da kalami kamar yake cewa walamma walamma ja'a Musa bi miqatina وكلمه ربه haka yake da wakalla Allahu Musa da Imran wannan mukalama din mukalama ce kamar yadda za ka yi hira ka tattauna da abokinka haka annabi Musa ya yi hira da Allah kar ka ja da wannan mu da zalawa da kuke cewa ta yaya za yi hira da Allah din wannan amfani ne da kwakwalwa kuma auna shari'a ne da kwakwalwa auna shari'a da kwakwalwa da hankali abin da ba zai yi ba da su ne ya yi dan me saboda yana da iyali annabi Musa ya ce iyali ba haka kun asali kira annabi Musa ya ce ka zo mu magana sai da aka yi waga ce wa wa'adna Musa salatu da shi da nan ya shiga kalwa na kwana talatin a ibada irin na annabawa ce zikiri irin na annabawa ya rawa da kansa ya yi idadi ya fito ko na gama sai magana da in ta fito na da a'a idadi shiru bai sabar suna dole sai ka ƙara wasu kwanaki guda goma ko a yanzu misali akwai abin da yake kalwa kwana uku ka da kai akwai abin da sai ka yi kalwa ta ci sai ba ku kwana goma ko ka yi shekara kana kalwa na abin da fito ka kai kashe ba abu ne wanda yake da sauki ba balle kashe shi ya ɗauke jaji tsakanin bawa da da mahaifinsa to saboda haka ne ke cewa أتممناها في أجل تسمى الميقات وهذه أربعين ليلة في خلوة فانتي لدرى رسا أربعين ليلة إبادة إلنا النباوة إلنا منزلتا منزلتا ما إلنا منزلتا a nan su ne su ne kwana arba'in sai aka tattauna tare da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne suka zala ba suka ce ai Allah ne ya yi magana da annabi ba annabi ba bai yi magana da Allah ba suka ce wa kallama Allah Musa wa kallama Allah a suke wa kallama Allah Musa ta kalima wa kallama Allah Musa ta canja Ibrahim الله مقبول مقدم مكافأة للمقام تكريما وممثل للمقام وقدم الله وكبر ومن يكون قراءة فشيني ما لما كان وكبر يقول قراءة أنا بكاتا تواتي وانا قراءة بكاتا لما يكون تواتي ba dukkan kira'an da sai daidai da rukuni shi kenan za a karanta ba dukkan kira'an da sai daidai da rukuni shi kenan za a karanta ba haka ba dole shi sharuka abu zama qur'ani abu zama su kira'a ya zama su yana da sanadi na sharuɗi mutawaki sannan ya zama ya yi daidai da kira'in da rukuni sannan kuma ya zo daidai da rukuni yadda sahaba suka rubuta a cikin buka. Wannan kira'a ta ku ya yi daidai da kira'i na nahawu. Saboda a nahawu akwai makulun musaddaq akwai bayan mu'akka. Kamar yadda ya yi daidai da rasulu haka aka rubuta sahaba suka rubuta. Amma tarafi ɗaya ya rage ya zamo Qur'ani shi ne ya zamo yana da sanadi ina sanadin wannan kira'ar ta ku. idan kuma yana da sanadi shin sanadin ya kai haji na tawafi in aka sallamar muku ba su yi mana irin wannan kirabi ku mana shi a wannan aya wa kaddama ku ba malamin na wa koda shi ga wani ne ya isa wannan hakan wannan hakan wa kaddama ku ya mayar da shi ta'i ربه إن يشيء ربه لما يشيء فأصطار قتله والذين من ملك فسر القرآن بالقرآن لكن وكلم الله مختصر ما تودع وكلمه ربه ثم لما الله في إجماع السورة ثم قول في زمن دليل فزي شخص و أقرأ في أقدم الشيء da wannan ne aka mayar maka mayar da rabi cewa lalle maganar da annabi Musa ya yi da Allah irin magana ne da kai da abokin ka kuke in da iyaka ba zai iya misaltuwa ko ganowa ki wanda irin harfa ne da larabci da wanda yare a wannan ba wannan kasa'i ne na maganar hadisin Allah in ana maganar yare ko haruffa ko murya wannan wani abu ne daban wannan kana magana akan kanka ne amma idan ana magana kan magana da Allah subhanahu wataala wayannan abubuwan da ka babu hankali baya iya dauka to shine in ya fito da Allah subhanahu ko bi kalami sai ko ko ma a tinka wannan ma din yana daukan abubuwa guda biyu bishi kamar da nake ma ji cewa ومن وما وعد فمذكر وهكذا سجود الشكر haka ce ma koman yana ɗaukar musulmi yana ɗaukar tasiri yana ɗaukar sauyi yana ɗaukar ma'anar yana ɗaukar musulmi komai a nan ya faɗi abubuwa guda biyu ne da da ciwo kalani har ya faɗi ma abubuwa da yawa a kira'a ta jami bisalati wa bi kalami sai duk ikira su ma a ma a wannan wannan ko wa'annan abubuwan da na baka ko wa'annan abubuwa guda biyu manzon da iya magana da sauke misali tsakanin na da kai a magana wa'annan abubuwa da na baka ko manzon ta cewa da na shigar karkashin manzon ta da kai kadai tare da sauke misali tsakanin na da kai magana din nan to ka fata ce ka kalle ka gode ya ka gode wa Allah wa kun yi shakirina ka kasance cikin masu ibada kawai waɗannan abubuwa da aka baka ma'anar wannan kuwa ne koyaushe shi ɗan adam yana haife ne akwai abin da kake neman shekara ko idan yau ka samu abu to za ka kirkiri wani abu sabo sama da wannan kake shi kake wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam to saboda haka sai annabi Musa ya fi cewa annabawa guda biyu ne kadai to annabi Ibrahim da Musa su biyu ne kadai duk wani annabi duk wani manzo yana kasa da annabi amma a haka yin yana hangen a ba shi matsayi na mushahada mushahadar Allah ya ga Allah baro ya kasance a saboda haka ke kuma a ce suka da kuma da shafi a shafiri a nan aka ce a shukuru shi ne ba da haƙƙin Allah a kowace shi shi ne a shukuru ba na shukuru koyaushe godiya wacce take da alaƙa da ni'ima domin haka ne idan ka ce ba zai gode wa Allah ba ya zauna saboda shi gode wa Allah shi ne kowace ni'ima kowace ni'ima da wannan ni'imar za ka gode wa Allah kamar yadda Imam Sudusi lissafi ne shi ya yi a kan wannan matsala mai suna mu'idu ni'am wa mu'idu ni'am lissafi ne baya ce mu'idu ni'am wa mu'idu ni'am sunan lissafi cewa Allah ya baka ni'imar fili to ni'imar ganin nan da ganin ne za ka gode wa sai a za ka gode wa Allah da gani ya abu da ya hana ka ta gani ka gani ka ga abu kar ka ga wani abu ya abu da ya hana ka ka ga abu ka gani ni'imar ka na ji kuma za ka gode masa ne da ji ba da wani abu da ba in Allah ya maka ni'imar kuɗi da kuɗin ne za ka gode wa Allah ba da wani abu da ba in ya ba shi himmar ilimi da ilimin ne za ka gode wa Allah ka gane a duk abin da Allah ya baka da cikin gambobin ka ne ko cikin hidimomi na waje to da wannan ne za ka gode wa Allah subhanahu wataala ma'anar wannan kuwa shi ne kai za ka kasance ba ka saba wa Allah da wata ni'ima cikin hidimomin da Allah ya baka kamar ce har kai ne ba ka yi ba ka gariya ne ba ka yi da shi ne ka gode wa Allah godiya irin ta har amma da zarar za ka yi ƙarya a haske ka za ka yi da mutane a haske ka so ba ka gode wa Allah haske ba wani ana nufin gode wa Allah ka gode wa ne ka a samu gode wa Allah ba wani sani Allah ba gode wa ba wani sani shi kuma alhamdulillah bangaren da ya wuce kawai ba bangaren da ya shafi shi ya sa ai ibili su ne da suka yi balan balan da Allah subhanahu wa ta'ala ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم يسوع ولا تجد أبصارهم يسوع ولا تسعى يمنكم يمنكم فتى يمنكم بنو آدم ka duba gaɓoɓin jikin ka ɗari wannan gaɓoɓi ne waɗanda suke hankulallu ba manya-manya kowace gaba cikin ɗari da cikin kawai idan aka tsaya a ce babu wata gaba cikin wannan gaɓoɓi da ta saba wa Allah to a nan ne ka zo su Allah sannan a gaba ɗaya za iya samun gaɓoɓi dubu saba'in har ake cewa ƙarfe da aka yi dogon bincike a kan ɗan adam ya daga cewa ɗan adam a cikin akwai na'urori sama da miliyan ɗaya ba ce babu wata na'ura ko wata gaba cikin waɗannan gaɓoɓi wanda kake saba wa Allah da shi to shi ne karin shafi kada ka san da kake wala ta ji a tsarin shafi saboda haka ne asalin shi kudin matsalin annabawa ne asalin sa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake shi wa annabi dauda اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي شكرا لم تعلم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. saboda yanayin hali wadana da aka yau za mu ci da tambayin da baya zai na nan. Na masu wannan lalata na ɗauke da shi ne shi na yi hajji da kudin haramun ko kudin zalunci wannan fadila aikin hajji ta ku zaɓen shi.
a abubuwan malikiya yana da aiki malikawa saboda a asali likitin malikiya su a gun malikiya ibadu ba sa kada wa juna ba sa yankin juna ma'ana wannan kowace ibada da yake misali kamar mutum ne yana sassa sai ya yi sata ya yi sata ta wannan sai a duba sallah shin sunan sallah sun shiga sharuɗin sun shiga farmaki haka shi da ya yi sun shiga kuma a duba bangaren sata abin da ya sata ya sun shiga ko bai kai ya sai ke shi na tsari da wanda wanda asin da yi usulun ba da iya wanda ya saba wa da yawa daga shi shi da za ka ga a musamman da al'imamu kalili ya cewa wa sahha fi harami wa asa'a a babu na haji cewa in yi aikin haji da zuciya na haram haji ya yi gaskiya amma ya saba wa Allah bangare guda na haji sai ce haka shi ne wasu haji harami wa a fage
Na'am, azuma kana da tambaya na gaba yana cewa wai menene hukuncin kewaye mutum da alkurani nan da aka dan samu ana yi
ba tabarru ne duk wani hanya da na neman albarka da hanyoyi daban-daban ne Qur'ani za ka iya rubutawa ka sha za ka iya karantawa ka yi tawassuli da shi za a iya tsofa maka za ka iya layarsa ko wata aya ko wata sura a ciki haka ne za a iya kewaye maka shi hanyoyi ne na tabarru sun neman albarka da Qur'ani haka nan kamar rantsewa da shi duk ɓangaren girmama shi ne gaba daya saboda haka babu wani nasi da kamar dai wanda za ta ga hadisi ga wani abu a kan irin wayannan abubuwa amma abin da aka sani shi ne qur'ani abu ne wanda yake da albarka kitabu anzalna mubarak anzalna mubarak a kitabu anzalna mubarak ba wannan albarka shi ne ake nema da kuma da bantama ta misali lokacin da ake shi wani qur'ani gwangwani gwangwani anguwa anguwa ward ward a gari gari ake kewayawa a lokacin ko sauro ba sauro ba sun ci ba na da kwata ba ne ba mu amma yanzu da ra'ayoyi suka yi yawa aka daina ba za ka kwanta maka ya karu sai karu ka sa wani abu sunan za ka kwanta fitintinu iri iri cututtuka iri iri wasu cututtuka ma ko suna ba su cututtuka ne ko suna ba su ba su ba ya ta san sunan cuta ba za ka nema na duka to tun lokacin da aka daina shan rubutu aka ce a daina saura laya aka za a daina kewa da ƙwari duwai na abubuwa sun kane biyu ne tun daga wannan lokaci abubuwa suka shiga cikin musibar da har yanzu ba su ba saboda haka babu wanda zai hana a nemi albarka da kowane abu mai albarka duba akwati ne wanda aka saka rawani da su sandar annabi Musa da annabi Haruna ciki wani Isra'ila suke da farko in ka ka yaƙe su ka ɗauko wani akwati ka ajiye shi a kofar garin ba kai saka shi nasara a yaƙi shi ne falon ma a tsarin su fi shi da ya magana baya a bakin aka ɗauko aka aji tsarin su ya kashe tsarin a ya kuma ƙwa'ani goma a kwaci ba a yi ta wani wuri a aji shi lokacin za a yi yaki a samu nasara wanda ya ƙwa'ani yanzu mutanen da ba mutane da wahala ka zabe gida ba ta ta Qur'ani za ka ba da kuɗi tsada da fi Qur'ani hannu wani Qur'ani ma ana rubuta shi da alwala wani Qur'ani ma wanda ya rubuta shi tunda ya fara rubuta shi bai ci abinci da ba wani Qur'ani ba kowace aya sai an yi raka'a biyu za a rubuta ta wani Qur'ani kowanne isi sai an yi raka'a biyu haka Qur'ani isi masu daraja idan ya ce wannan abin ba da daraja sai ka ga an turo an mutunta qur'ani an sa wani gida na ban tsoro da ɗan gashi gashi wanda yaro ya shigo babu ya hango wannan qur'ani sai ya yi a kushe sai a aji a ba ana neman tawakkuli da bauta shi ne amma yanzu ba na da je kasuwa na je da qur'ani kana sana yara suna ɗauka suna wasa suna sa a ciki yanzu mutane ba su ma san da cewa bayanin da yara su su kura ina ma zo su mana da saboda abubuwa cikin abu su baya su an shiga cikin wani irin yanayi wanda idan mutane ba su dawo da wani abubuwa ba kasafai da su fara su kamar da waɗannan magunguna da allurai ba za ku rubuta su rubuta da shi na
Thank you.